اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى الإسلام هو دين الله الإسلام بني على لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه الكلمة كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله يشترط لتحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله سبعة شروط الأول العلم المنافي للجهل بأن يعلم العبد أن الله وحده بيده كل شيء وما سواه ليس بيده شيء وأنه وحده هو المستحق للعبادة قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم أخرج مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة الثاني اليقين المنافي للشك بأن يستيقن بأن هذه الكلمة حق وما دلت عليه هو الحق وكل ما سواه فهو باطل قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شات فيهما إلا دخل الجنة الثالث القبول المنافي للرد بأن يقبل بقلبه ولسانه كل ما اقتبته هذه الكلمة ويرد كل ما خالفها قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وأخرج مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيرك قال قل آمنت بالله فاستقم الرابع الانقياد المنافي للترك بأن ينقاد لكل ما دلت عليه من الإيمان والعمل الصالح ويترك كل ما خالفها قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا الخامس الصدق المنافي للكذب بأن يصدق بلا إله إلا الله بقلبه ويقر بلسانه ويصدق ذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين السادس الإخلاص المنافي للشرك بأن يخلص العبادة لله وحده لا شريك له ويصفي عمله من شوائب الشرك قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة السابع المحبة المنافية للبغض بأن نحب كلمة التوحيد وما دلت عليه ويحب أهلها ويبغض كلمة الشرك وأهلها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار أخرجه البخاري ومسلم عباد الله قال الله تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وقال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وقال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنه كان توابا رحيما
اللهم صل
الحمد لله على كرمه الحمد لله على إحسانه الحمد لله على منه الحمد لله على عطائه الحمد لله على فضله الحمد لله على نعمته وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه باين الله hudubar mu tana magana akan sharuɗa guda bakwai na la ilaha illallah muhammadun rasulullah musulunci gaba ɗaya an gina shi akan wannan kalma la ilaha illallah muhammadun rasulullah musulunci ɓangare biyu ne ɓangaren tauhidi na al-ma'bud da ɓangaren tauhidi na al-matbu' shi kenan musulunci ba ƙari ba rage kaɗaita Allah da bauta da kaɗaita annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da biyayya wannan shi ne musulunci ba abin bauta da gaskiya sai Allah babu abin biyayya sai manzon Allah to ina aka samu matsalar a kadaita Allah da bauta shine tauhidi a kadaita manzon Allah da biyayya shine sunna idan mutum ya haɗa Allah da bauta shi ake kira shirka idan mutum ya bi wata koyarwa ba ta annabi da shi ake kira bid'a to mafi girman ibada shine tauhidi da sunna mafi girman laifi shine shirka da bid'a shirka shiga haƙƙin Allah ne bid'a shiga haƙƙin annabi ne in ka ce la ilaha illallah ka dau alƙawari cewa ba zan bauta wa kowa ba sai Allah in ka ce la ilaha illallah ka shaida ba wanda ya cancanci a yi masa bauta sai Allah da haka ba za ka bauta wa aljani ba ba za ka bauta wa mutum ba ba za ka bauta wa mala'ika ba ba za ka bauta wa kowa ba da komai ba sai Allah shi kare in ka ce Muhammadun Rasulullah ka ce wannan bautar da zan wa Allah zan yi ta ne ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bauta a yi ta ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda annabi bai yi ba abinda annabi bai ce a yi ba abinda ba a yi a zamanin annabi ya tabbatar ba to wannan abin ba zai taba zama bauta ba har abada ko dai zama wani abu daban amma dai addini na Allah mai rijista karɓaɓɓe wanzajje wanda za a maka hisabi a kansa ka tsira ranar alkiyama shine wanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi idan mutum ya sakaci ya fada shirka to ya aikata laifin da Allah baya yafewa idan mutum ya sakaci ya fada bid'a to ya lalata ayyukansa shi yasa shi kansa aiki komai kyansa komai yawansa Allah ba zai karɓe shi ba sai ya cika sharaɗi guda biyu al-ikhlas al-ikhlas wal mutaba al-ikhlas wal mutaba ka rike waɗannan sharaɗin guda biyu Allah ba zai karɓi musuluncinka ba ko farilla ko nafila ko mustahabbi Allah ba zai karɓa ba sai ka yi bil ikhlasi wal mutaba'ati kai don Allah kai yadda manzon Allah ya koyar shi yasa wanda baya karatu ya halaka wanda baya karatu ya halaka in ka yi karatu to ka tattaka matakala guda ɗaya ta hanyar tsira karatu kaɗai ba zai tsiratar da kai a gaban Allah ba sai ka yi aiki da shi aiki da shi kaɗai ba zai tsiratar da kai a gaban Allah ba sai ka yi don Allah in ka yi don Allah ma in ba za ka tsira ba sai ka yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ka duk aikin da bai hau matattakala hudun nan ba to aikin banza ne ka yi shi da ilimi ka yi aikin ka yi ilimi ka yi aiki ka yi don Allah ka yi akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayi wani babban malami tafsirin tabarakallazi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسن عملا سيأتي أخلصه وأصلبه إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا الخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كي أيكي دون الله كي أكون كوي ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق حتى يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب لا إله إلا الله ميكتشكينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا كوريوا ne إله اسم لا مبني على الفتح في محل نسب إلا أداة الاستثناء الله مستثنى مرفوع بالضمة مستثنى من خبر لا إله معنى لا إله حق يستحق العبادة إلا الله in ka ce la ilaha illallah ka ce na ɗau alkawari ba zan bauta wa kowa ba sai Allah na ɗau alkawari ba zan bauta wa kowa ba sai Allah na ɗau alkawari ba zan bauta wa kowa ba sai Allah in kana faɗa abin da kake cewa kenan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah na ɗau alkawari ba zan bauta wa kowa ba sai Allah na dau alkawari ba zan bauta wa kowa ba sai Allah sai ka kana bauta wani Allah kai ne kai ne ka rushe alkawarinka kafin da ka shaida ba kai faɗa gaskiya ba ka faɗa da baki ba ka aikata aikace ba Zaka la ilaha illallah za ta cece ka ranar kiyama amma fa in kayi aiki da ita shi yasa al'ilmu Allah ce fa'alam bai ce faƙul ba sai ce fa'alam ka sani Allah ilaha illallah annahu la ilaha illallah ba abin bauta bisa cancanta bisa gaskiya sai Allah fa'alam annahu la ilaha illallah al'ilmu wal yaqinu ka sakankance ka saki jiki ka amince ka yarda da dukkan abin da Allah ya faɗa duk abin da Allah ya ce a yi a cikin yinsa akwai samun rahama duk abin da Allah ya ce a bari a cikin barinsa akwai samun rahama babu abin da Allah ya ce ai wanda ba za a iya ba ba wanda ya ce a bari wanda ba za a iya bari ba babu alheri kaf a cikin abin da Allah ya hana mu dukkan alheri yana ƙunshe cikin abin da Allah ya samu sai an yi an bari aka bautawa Allah sai an yi an bari ake samun sauƙin rayuwar duniya sai an yi an bari ake gama da duniya lafiya sai an yi abin da Allah ce sai an bar abin da Allah ya ce ake samun shiga aljannar Allah ka sakankance da wannan ka sa a zuciyarka al-ilm wal yaqin wal qabul ma'anan qabul duk abin da Allah ya ce zuciyarka a shirye take ka karba kakka ji nauyi kakka shakka bisa duk abin da Allah ya ce ayi da duk abin da Allah ya ce a bari jarabawar da Allah ya mana guda biyar ce mafi yawan ma'anar muke faɗuwa mafi yawan ma'anar muke ci wasu abubuwan Allah ta yi ayi to so yake mu tashi ne yanzu mun zo sallar juma'a in ka tambaye me dalili sai mu ce ya ayyuhan nabiyina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillah kenan bin umarnin Allah ne yasa muka taho juma'a fa'lam annahu la ilaha illallah العلم واليقين والقبول والانقياد الانقياد كجاو كتفي كأيكتا كيرجع ككربا كسكيجكي كيفارنتكي كجنشادي da ka kasance musulmi musulunci na alheri ne musulunci nan shi ya haɗa kanmu duk duniya musulmi kadai suke da kalma daya duk duniya ita ake faɗa la ilaha illallah muhammadu rasulullah duk duniya muke da abun bauta daya shine Allah qul huwallahu ahad mu kadai muke da manzo daya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam muke da alqibla daya ita ce ka'aba muke da ibada iri daya ita ce sallah muke da ibada iri daya shine azumi muke da ibada iri daya ita ce zakka muke da ibada iri daya shine azumi muke da ibada iri daya wacce take haɗa mu a rana ɗaya a guri ɗaya a ƙasa ɗaya muna faɗar kalma ɗaya muna sanye da kalmun iya tufafi iri ɗaya ta ce aikin hajji baƙi ya zo fari ya zo duk duniya ba bambancin launi ba bambancin yare ba bambancin kala ba bambancin ƙasa ba bambancin tsawo ko gajarta ko fari ko baƙi ko muni ko kyau ko jinsi na mace ko namiji la ilaha illallah haɗa mu take a duniya baki ɗaya gaje aikin hajji zaka ga kowace kabila zaka ga kowane yare zaka ga kowane jinsi zaka ga kowace ƙasa kuma an zo ana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak me ma'anar la sharika lak ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai kai ba ka da abokin tarayya idan tauhidi ya kai mu maka mun saje a ƙasa ɗaya mun saje a rana ɗaya mun saje a guri ɗaya mun saje da tufafi iri ɗaya da mai sarauta da mai mulki da mai kuɗi da marashi da malami da ɗalibi an saje an zama ɗaya in ka zo ranar arfa za ka gane bambanci ba kowa ya ɗaura zani kwarjalle ya yafa mayafi fari an zo neman rahama Allah da jin kansa da afuwarsa da gafararsa da alherinsa da yake rabawa malam ya fi musulunci daɗi لك لا إله إلا الله محمد رسول الله العلم واليقين والفجر والصدق كما كي مسلم تنم دقسكي كيش دواسا domin shi ne jarinka a duniya shi ne jarinka a lahira wal ikhlas ka yi don Allah wal mahabba ka so Allah ka so manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka so abin da Allah yake so ka nisanci shirka ka nisanci bid'a ka bauta wa Allah ka yi musulunci Allah ba zai tambaye ka kowa ba a ranar alkiyama sai manzon Allah man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka ba za a tambaye ka dariƙa ka ba ba za a tambaye ka ƙungiyar ka ba za a tambaye ka Allah da manzansa da musulunci da ka duk abin da zai kusanta ka zuwa ga Allah ya kusanta ka zuwa ga addinin Allah ya kusanta ka zuwa ga manzon Allah to ka je ka yi shi abin da zai nisanta ka ga Allah ya nisanta ka ga manzon Allah ya nisanta ka ga musulunci ka bar shi duk malaman nan da muke suke koya mana addini sawa'un kungiya kake ko ɗariƙa kake ko mai kake duk wanda kaga ba zai kai ka wajen manzo Allah ba ka ka subuci ka fusge in ka ga an yi kwana ka fusge dan ba za ku haɗu da shi ba ranar alkiyama wanda za a tambaye ka a kabari man rabbuka wa man nabiyuka ba wa man shekuka ko wa man waliyuka ko wa man mu'allimuka ko wa man mu'addib wa man nabiyuka in ka ce muhammadu rasulullah sai a baka littafi a hannun dama in ka za da in ina sai a ta gwabza maka duka man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan wa rasula wannan shine addini asbahana ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين ko ‘yan uwa mu koma wa musulunci mu rike musuluncin da Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi duk wani abu nafila ne in ka ga dama ka yi in kana da hujja in ka ga dama ka bashi ka bashi in baka gamsu ba amma musuluncin da za a tambaye ka ranar kiyama shine wanda manzon Allah ya zo da shi rago a duk daga baya suka zo komai ba daga baya zo ba to kafin wannan ya zo ba ana musulunci ba to kai wanda ake kafin wannan din ya zo ba ka huta ba shi ma wanda yake din shi ma wannan din yake yi daga baya ne aka samu kare kare to kai musulunci kafin kare kare kai shi yadda Allah ya ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shine musuluncin da Allah yake so safi kuma Allah ya tsare mana shi bai bata ba hatta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake goga aswaki bai bata ba sai dai baka san shi ba komai na manzo Allah ya na ajiye sallallahu alaihi wasallam an yi dubga dubga littattafai an kare hadisai an kare Allah ya tsara alqur'ani kalma ɗaya bata ƙaru a ciki ba kalma ɗaya bata ragu a ciki ba yana nan da ayoyinsa dubu shida da mai tan da talatin da shida da surorinsa ɗari da goma sha hudu daga suratul fatiha zuwa suratul nas hadisai an yi aiki an tattara su an tsare su da tsarewar Allah akwai kutubu sitta bukhari muslim tirmidhi sahih abu daud akwai sunan akwai masanid akwai muwaddat ga littattafai nan tuni da suka koyar da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu ga mazahibul arba malikiya shafi'iyya hanbaliya hanafiya ga komai nan a ajiye kar makalla tashi kawai kai an gama maka aikin komai aiki kawai za ka yi zaka muna fata Allah ya tsare imani Allah ya tsare ibadarmu Allah ya tsare mutuncinmu Allah ya samu yi rayuwa yadda yake so mu mutu yadda yake so ya mana sakamako da alheri Allah rahamaka da kake rabawa ka bamu jin dan da kake rabawa ka bamu alherin da kake rabawa ka bamu arzikin da kake rabawa ka bamu afuwar da kake kai mana yafiyar da kake kai mana Allah ka tsare mana addinin tsare mana mutuncin mu kai mana albarka kawa matan mu albarka kawa ƴaƴan mu albarka kawa sana'o'in mu albarka kawa gidajen mu albarka kawa kasashen mu albarka Allah kai mana arziki da wadata Allah iyayenmu da suka rasu kai musu rahama masu rabu da su Allah ya sa mu cika da imani Allah marasa lafiya daga cikin muka ba su lafiya masu lafiya Allah ka tsare musu lafiyarsu waɗanda suke da iyali kai musu albarka wanda sai ba su da su ka ba su masu albarka Allah duk damuwoyin mu ka ɗauke mana duk musifan mu ka ɗauke mana duk bala'in mu ka ɗauke mana Allah ka sauka mana da rahama ka sauka mana da afwa sauka mana da jin kai ka ba mu arziki ka ba mu wadata ka ba mu imani Allah ka sa mu cikin masu son ka masu bin ka sa mu cikin masu son annabin ka masu bin sa Allah muna roƙonka gafararka da rahamarka da jin kanka da alkhairinka Allah ka ba mu Allah as'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقوموا لصلاتكم